إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافرنا الخميس ashirin ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin ashirin da ɗaya ga watan Abrilu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasat na ashirin da biyu cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin kitabu sunna wallafar al-imam abubakar ibn abi asimin rahmatullahi alaihi Imam Abubakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim ya rasu a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malamai suna jinjina wannan littafi nashi a matsayin daya daga cikin muhimman littafai da suke ruwaito mana aqidan magabata na kwarai Allah ubangiji ya kara musu yarda da rahama zamu tashi kai tsaye inda malai yake cewa abadi wanda ya kulla da sunan babu ma zikira عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في خطبته لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت وقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت لا تحرمنا أجرا ولا تذلنا بعد اتباب لكبان أكن أنبتا abin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya faɗa a cikin hudubarsa a cikin hudutul haja da ya karshe la mudilla liman hadaita babu wanda zai fitar da wanda ka shiryatar wala hadiya liman adlalta babu mai shiryatar da wanda ka batar ya Allah wa qawluhu da kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi salati ala almayyit idan yazo yi magawa sallah yana cewa la tahrimna ajra ya Allah karka hana mu samun ladan shi wala tudillana ba'da kar kuma ka batar da mu a bayansa jiya mun fara karanta wannan tarjama sai lokaci ya kure mu ana iya karanta nan da la tahrimna da kuma la tuhrimna duka ya halatta a arabiya amma al fathu afsah ya zama la tahrimna daga harama ya harimu kenan la tuhrimna daga ahrama yuhrim ah ماذا يتشي قال حدثنا العباس ابن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة فأما خطبة الصلاة فالتشهد وأما خطبة الحاجة خطبة الحاجة فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له daga malam Abbas ibn al-Walid al-Khallal an-Narsi ad-Dimashqi kenan wanda ya rasu ne a shekara ta 248 al-Imam Ibn Majah ne kadai cikin ashabul kutub sita ya rawaito hadisin sa a cikin littafinsa yace haddathana Zuray Yazid ibn Zuray shine al-Hafiz Abu Muawiyah al-Basri kenan shine Yazid ibn Zuray babban malami ne cikin malaman hadisi Rasulullah shekara ta 182 daga cikin rijalul jama'ati sita anil Mas'udi daga ainihin al-Mas'udi wannan Mas'udi ya samu ikhtilati shine Abdurrahman ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud Mas'udi kenan jikan Sayyidina Abdullah dan Mas'udi shi kuma yace daga abu ishaqa yani abu ishaqa sabi'i shi ma yana da matsala ta ikhtilati da ya samu a ƙarshe an abul ahwas daga abul ahwas abul ahwas shine auf ibn malik al-jushami wanda khawarij sa kashi din daga cikin rijalu al-imam muslim da al-arba'a عن عبد الله بن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سيدنا عبد الله بن مسعود كتوى علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يا كرن تدم خطبة الصلاة وتتهيا كنا وخطبة الحاجة da kuma hutuba ta buɗe jawabin bukata fa amma khutbatu salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ainihin wato hutuba ta sallah fatashahhud ita ce ta hiya munasabar da yasa ya karrana su saboda ya bayyana cewa duk waɗannan zantuttuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu shi irin yadda yake koyar da alqur'ani sai ya biya musu sun biya sai sun biya ya ji sai ya musu gyare gyare to haka aka ya koya musu tahiyya da haka zaka ga tahiyya ibn mas'ud tana daga cikin tahiyya mafi shahara da inganci wa amma khutbatul haja da kuma khutbatul haja wato jawabin da ake a farkon jawabi na bukata shine fa innal hamdalillah ya zo a wannan fagida anil hamdulillah shi sa ya halasta an zo karanta ibn haja ko dai a karanta da innal hamdalillah da inna ta taukidi din sai zama alhamd ismu inna ko kuma alhamdulillah din a cire inna dan ya zo da anil hamdulillah kaga an ta hikaya yakan ce alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah nasta'inuhu muna neman taimako a wurin Allah muna neman Allah ya taimake mu akan wannan godiya da muke masa ya karba ya ba mu damar gode masa wa nastaghfiruhu kuma muna neman Allah ya gafarta mana zunubanmu gazawanmu da takaitawa da yadda bamu kai yadda yake so ba wa na'udhu billahi min shururi anfusina kuma muna neman Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrorin kawunan halayen mummunana ɗabi'unmu marasa kyau rashin kirkinmu da sauran abin da mutum yake wanda ya san ba kyau man yahdihi Allah fala mudilla la man yahdihi Allah wanda duk Allah ya shiryatar fala mudilla la to babu mai batar da shi wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar fala hadiya la ana iya fasara shi a ce wanda Allah ya batar ko kuma wanda ya batar dukkan riwayoyin sun zo da wajen yudlil zaka ga babu zamir amma wajen yahdihi da zamir man yahdihi Allah wanda Allah ya shiryatar da shi wa man yudlil ba ce ba ce man yudlilhu Allah ba sai ka ce kai wa man yudlil wanda kuma ya batar malamai suka ce an wadata ne da wancan damirin na farko ko kuma ishara zuwa ga wato kyamatar da danganta batar kai tsaye ga Allah duk da shine asali wanda ya kaddara amma ba a danganta ainihin wato mummuna abu zuwa ga Allah wal khairu kulluhu bi yadayk za a ce alheri duka yana hannunka ya Allah wa sharru laysa ilayk amma sharri ba a danganta shi zuwa gare ka zaka sai aka bar shi a dukkan lafuzza wa man yudlil fala hadiya lahu babu ne shiryatar da shi wannan shine mahallin cewa shiriya a hannun Allah take domin babin kenan shiriya tana hannun Allah ne in mutum ya samu shiriya to ya gode wa Allah mu da hasanatan falyahmudillah wanda ya samu kyakkyawa to ya gode wa Allah Allah ne ke shiryatar da bayi shi ke kaddara musu shirya shi ke ba su dacin su shirya amma akwai asba akwai hanyoyi akwai ababen da suke zama suke jawo wannan hadisi ne sahihi tabbatacce al-imamu al-qahawi ya rawaito shi da hanyoyi mabambanta a cikin mushkilul afa haka na al-imamu an-nasai a cikin amalul yawmi wal layla haka na al-imamu al-hafiz abubakar al-baihaqi dukkan su ta wannan hanya haka na at-tirmidhi da da da Abdurrazzaq as-Sanani da Imam al-Baghawi a cikin Sharh sunna da kuma Ibn al-Jawud dukkan su ruwaito shi haka Abu Ya'la haka riwaya mashhuriya dake sunan ta Imam Abu Dawud da kuma sunan ta Imam Abu Dawud da Tayalisi ko Musnad kenan haka nan da Abu Abdullah Hakim ne Saburi ta hanyar Abu Ubaida zuwa ga sahabi Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu wannan ita ce hudubar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bude jawabi da ita idan ya zo yin jawabi in ya zo yin wani jawabi muhimmi zai kan fara da wannan huduba din da kaje an ce yayi tashahudi a huduba ta sallar juma'a ko ta idi to wannan shine lafazi ɗaya daga cikin lafazan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake wanda Sheikh Al-Albani yana da littafi musamman akai khutbatul haja allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuha ashabu ya fitar da fawaid ɗinta da sauransu sannan kuma haka a wajen hudubar daurin aure to hudubar daurin aure abin da yake nufi shine wajen wajen wajen siga masu nema da masu karba duk wanda zai magana a farin a farkon al'amari to sai yayi ba wai yadda ake barin liman kuma ya daura aure wannan kawai ana yi ne don maslaha kawai awa shi ne ya kamata wanda zai nema shi ya kamata ya fara to kaga kuma ba kowa ne in ya neman aure zai iya wannan irin jawabi ba gashi duk mutane sun tare an yi cirko cirko ana kallon shi wasu sun kafa mai kyamarori to in ba mutum ya saba surutu a gaban mutane ba yana da wahala shi za ka sai sai limamin sai ya wakilci kowa kawai shi tunda ya riga ya samu shi bai jin kunya idan kowa ko ba haka ba shi sa ake musu amma wanda yazo zai aure shi ya kamata ba ga wani wani masu sigan ma sai Allah kana mishi yadda zai yadda zai nema din ko yadda zai karba sai an ce mai kace kaza saboda su mutu a cikin mutane malam shi ma babi ne mai zama kai shi Allah shi kyauta to haka nan duk wani jawabi mai muhimmanci ana so a fara shi inda an buƙaci farawa zuwa ga farawa da tashahudi to babu babu wanda ya kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarka shi wannan ita wannan huduba kamar da ke cikin sayo muslim akwai wani da ya goyi ce shi boka ne yana da dangantaka da iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi zaman mutunci da sauransu ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da Qurayshawa suke faɗa ya samu matsala kwalwar shi shine zai mishi ya mishi magani annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta mishi hukumatul haja ya ji ta ya ce na ji maganganun bokaye da aljanu da matsafa ban taɓa jin zance mai daɗi irin naka ba kamar mai ta mun shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita masa ya ƙara maimaita masa sannan ya musulunta haka Nabi sallallahu alaihi wasallam shi jawabin shi mai albarka ne an bashi jawabin kalim dan kaga lawon da suke ciki da aka tattara an shaye sharhin ta zaka ga akwai akwai gundarin zance amma wannan bai haramta wani yayi nashi ya halatta mutum yana iya yin wani jawabi ko na wani malami ko wata siga wata daban me yasa saboda an samu tun zamanin sahabbai suna yi in ka ɗauko wasu hudubobi da wasu zantuka na wasu cikin sahabbai tun daga cikin alkurafa rashidun da na bayan su za ga sun fara jawabinsu da wani salo na tahanidi wanda ba wannan ina fata mun gane wani kan wannan ya nuna kenan ashe za a iya yi amma dai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kuma ya wadatar da kai daga duk wani kakale kakale da neman ya za ka yi da neman sajadi da makamantansu Nabi sallallahu alaihi wasallam an sani yakan kara da ayoyi yakan kuma kara da mun ji a baya mun yi wannan inna asaqal hadith kitabullahi zuwa ƙarshe shi ma da ya kawo da shi anan ne dan ya kafa shida da wannan zance akan cewa shari'a tana hannun Allah domin gashi ya ce man yahdihillahu fala mudilla la wanda da Allah ya shirya ta to babu wanda zai ibata da shi qala hadathana abu bakr qala hadathana humayd ibn abd arrahman an al-mas'udi an abi ishaqa عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ya sake mai isnad ne ta hanyar sunna ta hanyar mala Abu Bakar dan gida Abu Shayba zuwa ga Umayd ibn Abdurrahman al-Ru'asi daga cikin dalil jama'a zuwa ga Shidi Mas'udi din cha Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'udi zuwa ga Abu Sa'd as-Sabi'i ta hanyar Abu al-Ahwas ibn Malik kamar yadda yake a wancan isnadin da ya gabata qala hadathana Ruban qala hadathana Khalid ibn Abdullah عن إسماعيل بن حماد عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه wannan kuma ta hanyar Wuban mun ji shi a baya laƙabi ne sunan shi Wahab ne Wahab ibn Baqiya ma'ana cin shi Wuban Wahab ibn Baqiya ibn Uthman al-Wasiti daga cikin rijalun al-Imam Muslim da Abi Dawud da Nasa'i shi kuma yace haddathana Khalid ibn Abdullah shi ma mutumin wasu ana ce mashi Khalid ibn Abdullah Bahan ya rasu a shekara ta 183 da gaske zarar jama'a wannan isnadi ne ala shafi aljama'a ke ko banda wancan Muhammad ibn Isma'il zuwa ga Musa Kasabi da Abu Ubaida shine ibn Abdullah ibn Mas'ud kenan zuwa ga Musa Ash'ari an annabi sallallahu alaihi wasallama nahwahu kwatankwacin wancan قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران بن قطان عن قتاده عن عبد ربه ابن ابي إياه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الخطبة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا الحديث تانيا وتمال الأمر لم مرزوق الباهم wanda ya rasu a shekara ta 224 daga cikin rijal al-Bukhari wa Abi Dawud daga Imran al-Qattan ma'ana Imran ibn Dawud al-Qattan daga Qatada ibn Di'ama kenan as-Sadusi daga Abdurrabbih ibn Abi ibn Abi Iyad daga Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh godiya ta tabbata ga Allah nasta'inuhu muna neman agajinsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa ونعوذ بالله من شرور أنفسنا منا نيمن تقرن الله daga sharorin kawunan mu wasayyiati a'malina muna neman tsarin Allah daga munanan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya shiryatar da shi babu mai fatar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma ya bata babu mai shiryatar da shi wanda kuma ya batar babu mai shiryatar da shi wannan isnadi yana da rauni duk da yake hadisin sahihi Abdurrabbi ibn Abi Yazid malamai sun yi magana a kansa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. كان مالا أبو بكر تنجد أبو شيبة yace haddathana waqi' babban malami waqi' ibn al-jarrah ar-ru'asi ya ba mu hadisi an sufyan wa ibn uyayna an ja'far ibn muhammad daga ja'far dan muhammad shine ja'far as-sadiq kenan ja'far dan muhammad dan ali dan husayn jikan sayyidina ali ne jikan sayyidina husayn ɗaya daga cikin manyan ahlul baiti cikin malaman ahlul baiti rasulullah shekara ta 148 yana daga cikin rijalul muslim da ainihin al'aimatul arba abu dawuda da tumidi da nasai da ibn majah babban malami ne wali ne cikin waliyai mutumin kirki ne abin abin yaba daga babansa babansa shine muhammadu dan aliyu dan husain wanda ake ce mishi muhammadul baqir wanda ɗan shi'a suke lissafa duk su biyun nan cikin wasu jeren giya da suka kirkira na a'imman ɗinsu guda goma sha biyu nan kamar da aka sani wannan mutumi Ja'far dan Muhammad jikan sayyidina Abubakar ne ta wajen mahaifiyarsa domin mahaifiyarsa ita ce Farwa bintul Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakr Farwatu sunanta kenan ko ummu Farwa ko ummu Farwa bintul Qasim ibnu Muhammad sannan kuma ita mahaifiyarta kakar shi kenan ta wajen uwa ita ce Asma'u ɗan gidan Abdurrahman dan Abubakar da haka jika abubakar ta haifi mushi tabakunni haka ne ko tabakunna ita ce ita ce mahaifiyarsa kaga asma'u yar abdurrahman yar abubakar jika sai na abubakar ke to ita aka ma aure ta haifi ummu farwa ta aure wani dai dan dangin su ta ta haifi ummu farwa wanda baban shi ne alƙasim dan muhammad an musa hadin gida kenan ummu farwa ita kuma ita ta haifi ja'far dan dan Muhammad ta auri Muhammad dan Ali dan Husaini sai ta haifa mishi wannan dan Ja'far kisa yake cewa waladani Abu Bakr marrataini shi Abubakar babana ne su biyu baban babana ne su biyu haka yake fada kuma baya son ɗan shi'a rafida baya son su ko kadan musamman yaji suna sukan wannan kakana shi sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu dama kullun yakan yi riwaya daga malam Jabir dan Abdullah cikin manyan malaman cikin sahabbai ɗaya daga cikin al-mukthiruna min ar-riwayat dinnan dattijo cikin malaman sahabbai dan gidan shahidin nan Abdullahi dan Haram radiyallahu anhu wa an abi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbati annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hutubarsa yana cewa man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wanda duk Allah ya shiryantar da shi fala mudilla lahu babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma ya batar babu mai shiryantar da shi wannan isnadin shi ma kun ga yana cikewa ne zuwa ga wata hanya daban kenan muna da hanya zuwa ga ibn mas'udin da wata zuwa ga abu musa yanzu kuma ga wata hanya zuwa ga abdullahi dan jabir dan abdullah duk da wacce da ta gabata ta ibn mas'udin mun ji cewa tana da matsala ta fuskar wancan abdurrabbihi ibn abi yazid wanda malamai suna da magana a kansa saboda kasancewarsa masturi hakan nan abu fayyad wanda shine nu'man al-mu'afiri shi ma ana ana ana kallon sa da wasu ɗan matsaloli amma za mu ga duka abu dawud ya fitar da riwayoyi haka na al-imam al-bayhaqi ya fitar wannan isnadin shi kuma shine na abu ya'ala wa min tariqihi ibn hibban ta hanyar babu dan baqiya qala hadathana hubban zakir wuce mana yace qala hadathana hubban qala hadathana khalid عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى على جنازة قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ثانيا غربان وانت مكتي أبايا وتواب بن بقية الواقدي zuwa ga Khalid ko Ibn Abdullah wannan Khalid ibn Abdullah ake ce masa tanya Abdurrahman ibn Ishaq an sa'id ibnu abi sa'id al-maqburi dai daga cikin manyan malaman madina an abi hurairata daga sayyidina abu huraira radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana idza salla annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana salla magawa idan yana salla ainihin wato idan yana salla ma gawa idan yazo wajen wannan addu'a kala yakan ce allahumma ya Allah Ubangiji, la ta harimna ajara, Allah karka hana mu samun ladansa, wanda lada, ladan musibar mutuwarsa, da ladan sallar da muka yi masa, wala tafkina ba kar kuma ka jarabce mu a bayansa. Wato, ladan da za a ba mutane idan Allah ya jarabce su da mutuwar ɗan uwarsu, na haƙuri, Allah karka hana mu. sannan ladan waɗanda su kuma ta yi mutuwar bata ma shafe su ta yadda sai sun yi haƙuri ba sai dai sun samu ladan yi masu sallah da su ma da wannan addu'a sannan kuma ya Allah kada ka fitine mu a bayansa a wancan a wannan riwaya kuma za mu zuci kada ka batar da mu a bayansa a ta yi wani jagora ne a cikin addini ko wani wanda ake girmamawa ko wani wanda za a iya fitinuwa da shi a yi shirka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya musulmi neman tsari daga wannan a shahidi shine Allah ne yake kaddara ma bayi batake shine shahidi a cikin ainihin hadisi yana nuna mana Allah subhanahu wataala yana iya jarabtar bayi da bata bayan gushewar wani wanda ke shiryatar da su ko wani wanda yake jagoranta su akan shirya da haka kullum ake yin addu'a saboda haka wannan yana iya kasancewa malami ne ko uba ne ko miji ne ko wani wanda ake girmamawa ko wani mai sarauta ko shugaba duka Allah yana iya jarabta al'umma da bacewa bayansa akwai ƴaƴan da mutuwa mahaifinsu na iya zamar da su daga tafarkin tarbiyya mai kyau su rasa tarbiyya akwai mata da mazajen su kan mutu daga nan wasu ma sukan kama harkar bin maza don su ci da ƴaƴansu a wannan matace bayan shari'a to balantana kuma malami ko mai wa'azi ko mai karantarwa wanda yake ainihin wato jagorantar wata al'umma suna iya su bi bid'a a bayansa suna iya su ainihin taɓe ko su daina karanta addinin a bayansa ko kuma su koma suna shirka a kabarinsa kamar yadda ya faru da wasu al'ummomi a wasu wurare da wasu lokuta duk wannan abin yin addu'a ne da la tahrimna ko la tuhrimna kamar yadda muka ce ana iya cewa la tahrimna sai zama daga harama ya harimu a fulati kenan ko kuma la tuhrimna daga ahrama yuhrim rubai kenan amma malamai suna cewa al-fathu afsah kamar yadda al-imamu as-suyuti yake fada a cikin ta'liqin sa ga sunan ta al-imamu an-nasa'i wallahu ta'ala qala qala hadathana abu bakr qala hadathana gundar an shu'ba an zaid al-ammi an abi الصديق عن أبي سيد الخدري قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده wannan ma ila yau ta hanyar mala abubakar dan gidan abu shaiba rahmatullahi alaihi daga gundar muhammad ibn ja'far al-hudali maulahu wannan ɗalibin da ya zauna da malaminsa shu'ba yana cewa lazimtu shu'bata 20 aman na zauna da shu'ba shekara 20 dindi yana koyon karatu a kan shu'ba ana ce mishi gundar saboda binnan ɗinsa kulafucinsa da nacinsa kamar yadda aka sani yana da naci akan hadisi ba kankani ba an shu'ba daga malamin nasa shu'ba ibn al-hajjaj al-atiki babban malami amirul mu'minin da fil hadith an zaid bin al-ammi daga zaid bin zaid bin al-hawari shi ake ce ma zaid bin al-ammi maulani ga ziyad bin abi wannan gwamna cikin gwamnonin daular bani umayya ziyad bin abi shi shine mai gidan wannan bararren bawa zaid bin al-ammi zaid bin al-hawari yana da hadisi a cikin al-kutub al-arba'a shi kuma yace an abi siddiq abu siddiq an-naji ke ana bi sa'id al-khudri daga malam abu sa'id al-khudri shine sa'ad ibn malik al-ansari sa'ad ibn malik ɗaya daga cikin ashabu shadara wanda suka wa sallallahu alaihi wasallam baya shadara yana daga cikin su yana daga cikin dattawan da suka dade a duniya cikin sahabbai suka karanta suka yi shekaru da yawa ya rasu a shekara ta 74 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne mai falala kwarai da gaske Allah ya kara masa yarda qala ya kasance shi ma yana yin addu'an nan kamar yadda ainihin wato ta zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan riwaya ce mawqufiya yakan ce Allahumma la tahrimna ajra wala tudillana ba'da ya Allah kar ka haramta mana ladansa kar kuma ka batar da mu a bayansa waɗannan da ya kawo su ne don tabbatar da abin da aka ambata na cewa watan a shari'a tana hannun Allah ne Allah ke kaddara ba bawa shari'a haka nan kuma a aqidar musulmai wato bata ma Allah ke kaddara wa bawa ita ba yin kansa bane sai Allah ya kaddara sannan bawa ke iya samun shari'a sai kuma Allah ya kaddara sannan bawa ke iya hawa kan bata duk kaddara Allah ce duk waɗannan babubuka zai ta yin su jama'a za ga duka suna da alaka da kaddara muhimmancin imani da Allah ne ke kaddara dukkanin ababe ba da babba da barbaru ko yin dan adam a karankin kansa babun ga wani babu shi قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعروف بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة بنت أبي سفيان اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال متروبة وآثار معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل محله أو يؤخر شيئا عن أجله ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو من عذاب القبر كان خيرا وأفضل wannan hadisi malam ya karɓo shi har ila yau ta malam ta hanyar malam Abubakar dan gidan Abu Shayba zuwa ga babban malami Waqi' bin Jarrah Waqi' bin Jarrah a a shi kuma yace daga Mis'ar ya Ali bin Kidam Mis'ar bin Kidam an Alqama ibn Marsad daga daga Alqama ibn Marsad al-Hadrami Abu al-Harith Alqama ibn Marsad al-Hadrami yana da cikin jama'a عن المغيرة ابن عبد الله اليشكري مغيرة ابن عبد الله اليشكري هنا لتذكير ذلك مسلم أما بايد رواية أشكين سوى البخاري عن المعروف ابن سويد الأسدي الكوفي عن عبد الله بن مسعود لقد سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يجي قالت أم حبيبة وترانا ما ترمز الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها تتشي تكين الدعاء اللهم متئني بزوجي يا الله كجدني دائي دمجينا واتو الله كبا مجينا أزكي الله كباش لافيا الله الله كسايد دي الدنيا بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي Allah ka sa babana ya dade a duniya Allah ka bashi arziki Allah ka bashi lafiya wa bi akhi haka nan dan uwana Muawiya kenan radiyallahu anhu sai waɗannan mutane guda uku addu'a fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce laqad sa'alti Allah li ajalin mazluba hakika kina roƙo kina yin addu'a game da abinda ajali ne Allah ya riga ya gama da shi an buga mai stamp ajalin nan babu canza ajalin mutuwa wa atharin ma'duda da ababan burbushi wanda an riga an kididdige su abinda Allah zai ba mutum inda zai je da inda zai kwana da inda zai tashi an riga an kididdige su wa arzakin maqsuma da kuma arzika waɗanda an riga an raba an riga an gama raba arziki an gama raba ajali an gama raba duk abin da kowa zai samu kamar annabi na cewa addu'a ba ta da tasiri akan wannan ba shine addu'a da ake yi lan yu'addila shay'an qabla mahalli Allah ba zai gaggauto da wani abu kafin lokacinsa mutuwar mutum samun arzikinsa samun mukaminsa samun wata daraja ta shi lokacin da bai ba Allah ba zai gaggauto da wasu saboda tsaba addu'a Allah ba zai kawo ta kusa ba aw yu'akhkhira shay'an an ajali haka nan kuma in lokacin yayi ba za a jinkirta ba ko mun karfin addu'arsa walau sa'altillaha an yu'adin yu'idaki min azabil nar ina ma da kin roki Allah ne ya tsare ki daga azabar wuta aw min azabil qabri ko ki roki Allah ya tsare ki daga azabar qabri kana khairan wa afdal da ya fiye miki alheri ya fiye miki falala wannan hadisi sahihin hadisi yana cikin sahih muslim haka nan ibnu abi shayba ya rawaito shi a cikin musannafin sa haka nan imam ahmad ibn hanbal haka nan malamai da dama su rawaito shi kuma hadisi ne da yake da fawaid da tattaunawa mai yawa da malamai suke akan shi daga ciki akwai ishara zuwa ga wato ita mace waɗannan mutane da aka mata guda uku da maza to sun fi kowa muhimmanci a rayuwarta musamman su waɗannan matan ba su da yaya inda tana da ɗaya ta lissafa da shi da mijinta yana kan gaba sannan babanta sannan dan uwanta duk abin da ke faruwa ya tsallake wadannan to za ka ba ruwa wannan shi ne dabi'a diya mace mijinta babanta danta da da da da kaninta ko wanta ko sune sune da su ne kawai dangin ta ba ruwanta to yanzu ya kaga tana da kishiyoyi amma ba ta musu adda ko mun gani yawa sannan a daga ciki kuma akwai ababen da mutane suke kallo a matsayin watin abin da ya kamata su samu a rayuwa shine su dare a duniya su samu arziki kuma su tasiri a rayuwa shine abin da mutane suke kallo a ɗabi'anci cewa in suka samu haka to sun more tare da cewa hadisai sun tabbatar da amfani da alfanun tsawon rai a cikin hadisin Abu Dawud da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin ku shine mutumin da man tsala ajaluhu wa hasuna amalu wanda ya tsawon rai kuma ajalinsa wato aikinsa ya kyau sannan ya ba da labarin wasu mutane cikin banu isra'ila da ɗayansu ya mutu ta hanyar jihadi an kashe shi ɗayan abokin kuma ya jinkiri amma da da suka je lahira sai aka tarar wanda ya jinkirin ya fi wanda ya mutu ta hanyar shahada matsayi saboda me ya yi jinkiri shi wannan har ya riske wasu ayyuka alkhairi a wata riwaya ya riske har azumi irin na ramadanan a riwaya cikin da cewa mutanen zamanin a mutanen wannan al'umma ne so da wanda ya jinkiri ya aikin alkhairi wannan ya fi wanda bai yi jinkiri ba ko da shi ya yi aikin alkhairi zai fi shi samun matsayi sannan kuma a annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yana nuna haramcin yin wannan irin addu'a ba domin ayin ka lura abin da yayi ta'alil da shi cewa an riga an gama to haka ma an riga an gama batu akan suwa za a yi wa azaba shi ma a cikin kadara to me yasa shi aka ba da dama a yi addu'a saboda shi muhalli ne na sakamako kullum ana so mutum ya dinga yin addu'ar samun sakamako mai kyau waɗancan kuma ba muhallin sakamako bane muhallin morewa ne kawai ta duniya ko mun gane azabar kabari da azabar wuta da sauransu muhalli ne na sakamako shine makoma sai annabi sallallahu alaihi wasallam nuna mata abin da yafi muhimmanci shine addu'a ka tafi yawa game da makoma mun gane fiye da addu'a ka game da duniya sannan kuma in za ka yi addu'a ka fara yi wa kanka kaga bai ce ki roƙa musu su waɗannan bayin law sa'alti Allah an yu'idaki ba an yu'idakum ba tukun ke ki fara lokawa kanki neman gafara neman tsari daga azabar kabari neman tsari daga azabar wuta ya tabbatar da azabar kabari kenan wannan so ana so kullun ka zo yin addu'a mu kiyaye jama'a kar ka bada muhimmanci akan ababen duniya masu karewa ka bada muhimmanci akan ababen lahira an ruwaito cewa wani cikin magabata ya taba yin addu'a a harami saboda ana tsananin zafin rana mutane sun kasa dawafi an gan shi bawan Allah aka roƙe shi ya addu'a Allah ka kawo mana saukin wannan zabi ba a jima ba sai aka yi gajimare ana yayyafi a wurin wurin ya samu sanyi da iska mai daɗi sai aka zo ana mushi murna sai ya fashe da kuka yana damuwa ya ce inda na san Allah zai karɓi addu'an nan kai tsaye haka ai da ba zan yi ta akan abin duniya ba ai asara ce wani ce ta yi ita ce kaɗai addu'a ta da za a karɓa da zan yi addu'a ne ce Allah ya sa tsallaka sarari lafiya duk wani mahalli na nan san addu'o'i lokacin shan ruwa in ana ranar juma'a da yamma daren lailatul qadari lokacin kiran sallah da sauransu ya zama addu'a da zaka dinga yi kafi kulawa da talahira sabanin kalibin abin da mutane suke nema addu'a duk wanda kaje ya ce mala amman addu'a to duniya ce da wuya ya ce mala amman addu'a Allah ya sa da tsira zaka ji addu'a duniya ce ko ta kwangila ko ta harka wasu kaya sun makale a wabu ko wani mukami da yake nema ko ta yarinya da yake so ka kula shi da sauransu duk abin duniya ne to ba hana addu'a kan abin duniya ba amma kar ya zama shine mafi muhimmanci za a saka shi ne bayan an gama addu'o'i mafiya muhimmanci kamar yadda muka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kautar da magana ta ne daga abin da yake mafdul zuwa ga al-fadil ya sarrafa da addu'a ta zuwa ga al-afdal saboda tsira a lahira ya fi kyau ya fi matsayi ina amfanin ka daɗe a duniya ka yi arziki a ji labarin ka ko baka tsira ba sai da wani amfani amma ko da kwanan ka biyar kwata-kwata a duniya an ka tsira ba ka da matsala idan ka tsallake sirani ba ka da matsala idan ka tsallake azabar kabari ba ka da matsala da haka wannan addu'o'i sun fi muhimmanci amma ba wai dan ba a wancan addu'a ba saboda mene saboda shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ruwaito yau mutane addu'an Allah ya tsawaita musu daga ciki akwai na Anas bin Malik wani da cikin Bukhari da Muslim da kuma mata ke cewa ya Rasulullah wulaimuka Anas ga dan yaron nan naka Anas kuma shi addu'a ma Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu Allah ka yawaita dukiyarsa da iyansa sannan ka tsawaita rayuwarsa Umar Anas yana cewa fa wallahi laqad ujibat kulluha ci duka wallahi a amsa mana na gani Anas yayi tsawon rai ya wuce shekara 100 a duniya yayi ƴaƴa yace da ƴaƴana da jikoki na ƴaƴan ƴaƴana akalla guda 100 ma sun mutu akan ido guda 100 suna mutuwa da rayuwarsa wanda saura waɗanda suke akwai wasu mutane a garin Basra sanan da bidan shi rayin ƴaƴa su biya shekara akwai wasu mutane a garin Basra inda Anas ya zauna da aka lissafa kamar kace garin gari ne na mutane masu yawan yaya waɗanda aka ce sun haifi yaya sama da ɗari a basara ana lissafa su akwai anas ɗan malik shi kai shi sannan akwai almuhallab ibn abi sufra wani komanda ɗin nan akwai abubakar rata sahabin nan mai takobin katako ɗin akwai kuma wani mutum mai suna khalifa ibn badar duk waɗanda sun haifi yaya sama da ɗari kamar da malaman tarihi suke bayar dan mutanen da suna haifan ƴaƴa da yawa ba irin mutane yanzu ne masu tsoron ƴaƴa masu kin ƴaƴa masu ganin ƴaƴa a matsayin liability da rura da sauransu ba Allah shi kyautu to da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin mutane addu'a Allah ya tsawaita ransu sannan ga addu'ar da yayi ma wancan sahabi da muka karanta da yaje gaishe shi bi da lafiya Abu Sa'id al-Khudri shi ma ya mishi addu'a kuma ya karantar da addu'ar da ake wa mara lafiya ita ma an istinbati daga cikinta cewa ya addu'a tsawon rai to mara lafiya kaje ka same shi mara lafiya ai muhalli ne ne ya mutu ko musamman wani mara lafiyan kai da ganin shi ma a irin dabi'a ta nan za a ce wani zai wuya ya kai labari kuma wani bai kai labari wani kuma inda inda sauran kwanan shi take kai yara amma dai akwai mara lafiyan da da an gan shi ba ko kai ba likita bane ka san wannan gaskiya saboda Allah ya kusa kuma wani sai kaga ya rasu din amma da haka in ka je zaka mai addu'an Allah ya sa ya warke to cewa da kake Allah sa ya warke kaga Allah sa ya kara tsawon rai ne ya ma addan da ake mara lafiya ha ba wannan ba sallallahu alazim rabbul ashil azima an yashfiyak wanda yake kafa bakwai kaga addu'a bi shafa wa du'a bi mazid min al-umr Allah ya baka lafiya to wannan ma malamai suka ce tana nuni zuwa ga halaccin wato a mutum addu'a da neman tsawon kwana wasu malamai suka ƙara kallon waɗannan a maganganu suka ce abinda magana take nufi shi su kaddarori da Allah yake kaddara wa mutane su faru iri biyu ne akwai alkulliyat ko kuma aldiyat akwai wanda suke sune ru'usul aqlam shine kulliyat da suna yake cewa al aqdarul mubrama wanda an riga an gama komai a kansu an riga an yi stamping an yi vetting din su komai ya wuce gaban su su ne wannan guda hudu da mala'ika yake ambata idan ya zo cikin mahaifa sikata bi rizqihi wa adalihi wa amalihi wa sa'idan aw shaqiyya arzikin mutum da ajalinsa da aikinsa da makomarsa waɗannan su ne al-mubarama ko al-kulliyat waɗannan su an riga an gama da su kaga a kansu ne take yin addu'a sai annabi na mata cewa su waɗannan addu'a ba ta shafan su sai a wasu halat daban kuma an riga an gama magana a kansu amma akwai kuma amma al-juz'iyya sune a tafsiliya abubuwan da za su faru a cikin rayuwarka keke da keke abubuwan da za su faru a cikin ayyukanka abubuwan da za su faru a cikin sauran al'amuran rayuwa to wannan sune su kuma al-aqdaru al-mu'allaqa kaddarori waɗanda suke ba a riga an gama zartar da su ba an hukunta su amma an alakanta su da wani abu kamar yadda ya tabbata Allah subhanahu ta'ala yana iya sanya kaddara kuma sai ya sa ta cewa a cikin kaddarar akwai wani sharadi irin cewa mai sada zumunci ana ƙara mishi tsawon rayuwa tare da sabanin malamai akan cewa tsawon rayuwar nan na nufin tsawon kwanaki ƙarin kwanaki ko kuma albarkar kwanakin da muka ɗauki wanda suka ɗauki zahirin magana cewa ana iya ƙara mashi tsawon kwanaki sai a ce misali wani ɗan wani ɗan wani mutumin gari kaza za a haife shi a gari kaza zai rayu a gari kaza zai mutu bayan shekara kaza zai mutu bayan shekara sittin amma akwai wata shekara biyar bonus da aka ajiye mishi a gefe in yana sada zumunci za a iya ƙara mishi to wannan juz'iyya ce wannan in a cikin wannan rayuwar da shekara 60 ya ji wa'azi da falalan sada zumunci zai ci gaba da sadarwa sai ya muri wancan bonus idan bai ji ba ko kuma ya ji ya ki aiki da shi sai abin mai iya sakin shi ko mun gani to wannan addu'a da ake mishi Allah ya ƙara mishi tsawon rai to sai ya zama tana da alaka da Allah ya ƙara mishi sababin tsawon rai ina fata mun gane wannan to shine annan Annabi sallallahu alaihi wasallama yi ma wasu sahabbai addu'a irin wannan an tambayi malamai da dama da suka bada fatawa akan halaccin yin mutum addu'a da tsawon rai idan da ake yi malamai a ce asallallahu umrat asallallahu baqa'at inda ake yi malamai da sarakuna da sauransu an tambayi a Nuruddin Haitami a cikin littafin sa fatawa ya bada fatawa akan halaccin haka haka Ibn Taymiya ya bada fatawa akan halaccin haka haka nan nan kusa al-Allama bin Baz da kuma ibn al-Uthaymeen dukkanin su fatoyin su kenan amma da sharadin cewa a dinga cewa tsawon rai da aiki na gari Allah ya tsawaita maka rai da aiki na gari cewa da ake ranka ya dade ba ka fara dan karawa ranka ya dade tare da aiki mai kyau kada ranka ya dade kawai ga banza ina fata mun gane to haka babu laifi wasu mutane da ake ganin suna da amfani a cikin al'umma wanda ake ganin rayuwarsu tana da muhimmanci a dinga yi musu irin wannan addu'a iyaye malamai shugabanni jagorori ko mace ta dinga wa mijinta babu laifi al'asu amma dai shine a dinga yin addu'a akan abin da zai fi amfani shine makoma fiye da nacewa akan abin da yake ainihin wato na duniya qala ne riwaya yake cewa wato shi daɗin masudi ke cewa wadda kira inda hulkira ba sai aka ambaci ainihin wato alkiraba birai walhanazir da alhanzir aladai wa hunna matukun aka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayan aladan da muke gani da birai da suke yawo a gari ana ganin su su ne banu isra'ila nan da aka yi musu canjin halitta zuwa birai waɗannan da muke gani su ne qala yace inna allaha ta'ala lam yansab shay'an faj'ala lahu naslan wala akiba duk abin da Allah ya canza halittar shi zuwa wani abu can daban to Allah baya barin shi ya ci gaba da rayuwa har yayi zuriya ko ya bar baya in an yi wasu al'umma masu an juya su zuwa wata halitta aya ce Allah yake nuna da zaran ayar an gama ganinta to za a kauda ita kamar yadda sauran ayoyi suke aga ai inshaqqal qamar ba ci gaba da ganin shi a inshaqqin shi ba ya dawo ya hade ko haka ruwan da aka yi ma ruwan tufana da aka yi da Allah yake cewa bima'in munhamir wa qaddaral ardu uyuna faltaqal ma'u ala amrin qad ruwa ne ne mamakon ruwa ta sama ta ƙasa aka yi musu shi suka rasa da ransu bayan lokaci da kani mai Allah ya ce ila ya arzu la ima aiki wa ya sama'u aqli aka ce ki ƙasa haɗiye ruwanki ke ma sama janye ruwanki shiken an gama ba za a ce a bar shi har abada a ci gaba da gani ba duk wata aya da Allah ya kawo ta wata jarabawa ga wasu al'umma to Allah yakan yi amfani da ta ɗan lokaci sai rayuwa ta kuma zuwa ɗabi'ata to haka birai da Allah ya mai da banu Isra'ila to wannan ya faru ne aka ce kamar da sura ta bayan kwana uku duk sai suka mutu waɗannan birai da kake gani yanzu da aladu birai ne kamar da washe yake cewa na Allah da Annabi ko aladu ne na Allah da Annabi ba ba ba combatant din bane ba waɗancan masu din bane eh ina jin kuma ko a kimiyya haka yake a kimiyyance bincike na kimiyya ya tabbatar da idan wata halitta ta juye zuwa wani abu can daban saboda wani tasiri na ɗabi'a zai wuya tare da za a ce misali yanzu wani mutum yanzu ya rikici ya zama ɓera misali ba tsafi ba ko za a zama kawai ya zama ɓera to ba zai iya ci gaba da rayuwa da yawa dole zai mutu amma in tsafi ne dama kaga rufa'ida ne ba ba ɓeran ba ne shi mutum ne kawai amma yukhayyar ilayhi min sirri annahu ɓera kuma kuma gani kaga wanda zai iya tafi gozaran mutane wallahu a'lam a sai malai ya cigaba da cewa ne riwaya yake cewa wa kad gati kirga wal khanazir qabla zalik kuma da man can ai ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai eh akwai kaladu da da da da da birrai tun kafin ayi wa banu isra'ila masku ai da ma akwai aladu da birrai a duniya Allah ya halice su ma halittun Allah qala da sanabna abi amrin قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر حدث حدثنا مثله yace qala hadathana ibnu abi amr baban shi kenan ko an sufyana daga sufyan ko ibn uyayna an mis'ar ibn kidab az-zahrani ke mis'ar ibn kidab az-zahrani mutumin kufa ne ya rasu a shekara ta 153 daga cikin manyan malaman hadisi haddasana ya ba mu hadisi mislahu irin wannan wani tashi riwaya Imam Ahmad da Umaydi a cikin da Nasa'i a cikin Amal al-Yawmi wal Layla wannan dai abin da yake tabbatarwa shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masayyidatina Habiba inkarin wannan addu'a da tayi ya nuna mata cewa addu'a da tafi shine addu'a dan samun tsira fiye da addu'a dan samun wani abu da za a muri duniya da haka sai mu kula da wannan amma shi ma da ya kawo mana shi ne anan dan tabbatar da cewa lalle duka ajali da da arziki da ainihin wato lokacin mutuwa abu ne wanda duk suma Allah ne yake kaddarawa duka dai bayani ne akan ainihin tabbatar da kaddara sai sake cewa ba babun da ke bayani nan kuma akan cewa arziki yana neman bawa ne yanda bawa ke neman shi قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجل wannan kuma riwaya ta ne Hisham ibn Khalid ibn Zaid ibn Marwan al-Dimashqi yace haddathana al-Walid ibn Muslim malam Walid ibn Muslim alim ahli Sham haka ake mishtaki shi ba da wannan riwaya an Abdurrahman ibn Yazida ibn Jabir al-Darani mutumin garin Dariya ya daga cikin rijalul jama'a عن إسماعيل بن عبيد لك إسماعيل بن عبيد بن أبي المهاجر شيكم يجي عن أم الدرداء لك أم الدرداء والدرداء أتكر رواية مكياية منتبه هنا كاتن أبايا لا كويتنا إذا كانت أم الدرداء أو در رواية تو الصغرى ita ce ta rayu ta daɗe ta karanta ummu darda in ka ji a cikin hadisi a wata kissa a cikin ta zo a cikin kissar hadisin to al-kubra kenan sahabiyar wannan ita tabi'iyya ce sahabiyya ita ce khaira khairatu bintu abi hadrat khaira bintu abi hadrat al-aslamiyya wannan ita ce mata abu darda sahabi wanda suka yi aure irin da ake cewa na saurayi da budurwa kuma suka rayu suka targa shi mutuwa targa shi mutuwa to akwai wata mareniya da ta rayu a gidansa wanda da an ce gado ɗaya ma suke kwanciya saboda ƴar ƙaramar yarinya ce yana zuwa da ita masallaci har ta shiga cikin sahun maza inda ka yara suna shiga yara mata na shiga sahun maza ƙanana tare da iyayensu a sallar juma'a ko waye ko waye har ta kai ga ta fara girma sannan ya sai mata hijabi ya ce to ilhaki bi sufufin nisa'i yanzu ki koma baya sahun mata ki girman da baki shiga sahun maza ba to wannan yarinya ita ce ya aura daga baya bayan ta girma ita sunanta Hujaima sunanta kenan Hujaima bintu Hayy al-Wasabiyya Hujaima bintu Hayy bintu Hayy al-Wasabiyya to ita ce da ya aurar da ita kuma sai ya ci gaba da karantar da ita tana zuwa makarantu na sahabbai da tabi'ai ta nace tana da jarabar karatu kullum tana cikin masallacin da ake karantawa har ta zama malam kuma tana da riwayoyi da yawa duk sanda ka ji an ce ummu darda an abi darda to karamar ce ita waccan bata rayu har ta yi riwaya daga malamai har a riwaya daga gare ta ina fata mun gane wannan amma sabiya ce mai falala kwarai da gaske wannan ita ce ta yin aure bayan mutuwarsa bayan mutuwar shi mijin sayyidina muawiya ya nemi auren ta ce ni na riga na yi aure duniya da lahira ba zan sake aure ba ina so ne na wanzu tare da mijina Abu Darda'i a aljanna muawiya yana halifa ba ya nemi auren ta kiyarta sannan ta rayu ta tsufa har ta kai zamanin Abdul Malik dan Marwan mun dan Marwan yana halifa shi yake mata abin nan kamar ka ce jagora dan ta samu dindimi ba ta gani sosai in ya fito zai je masallaci sai ya biya gidanta yayi wata jagora ya kawo ta masallaci halifan zamanin su in ta gama sallah sannan ya sake mata jagora ya kai ta gida asuba azhar la'asar magriba isha alama darisa a tuko sabu shi dinga mata wannan hidima Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to wannan mata ita take cewa take cewa Abi Darda'i daga mijinta Abu Darda Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam kala Allah yake cewa innar rizqa la yatlubu al-abda kama yatlubuhu ajal lalle shi arzikin bawa yana neman bawa kamar yadda ajalin bawa yake neman bawa yadda ka san ajalin ka na neman ka to haka arzikin ka yake neman ka zaka ka ci gaba da kuntar da hankalinka arzikin ka zai same ka innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha wannan isnadi yana da dan matsala shine an anan al-walid ibn muslim amma malamai sun inganta shi irin ibn hibana a cikin sahihinsa haka nan al-imam tabarani ya rutushi a cikin musnad shamiyina haka nan kuma wasu malamai wanda ba waɗannan ba sun ruwaito shi shekul albani ya yayi magana akan wannan hadisi a cikin littafin sa kamar a cikin silsila قال حدثنا شيبان بن فروخ شيبان بن فروخ يا بام حديثي شيني شيبان بن ابي شيبان mutumin garin basara yana da hadisi a cikin muslim da abu dawud qala hadathana abu awana abu awana shine al-wabbah ibnu abdullah al-yashkuri abu awana kenan an al-a'mash daga malam a'mash sulaiman ibn mihran al-kahili babban malamin an abi qais daga abu qais shine abdurrahman ibnu sarawan al-awdi al-kufi daga sirri al-bukhari da al-arba'a an hudayr ibn shahabil an ibn umara daga sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu anhu an abihi kale yace kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wata rana muna tare da maiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fara'a tamratan a'ira sai ga wata dabiniya dabino a'ira wanda ba mai ita dabino a ƙasa haka ba kamar na tsuntuwa fa ataha sa'ilan sai ya ɗauka sai ya ba wani mai tambaya wani mai roƙo wa ƙala ya ce ya ba wani mubaraci wa ƙala ya ce laulam ta a ciha la'atatka da baka zo gun dabi nan ba da dabi na yagoyin da kake wato rabon kwaɗo biya hawa sama ko da bahaushe ke cewa kuma ya bahaushe ce sai ya faɗo wannan ibn hibana ya rubuto shi yana tabbatar da ainihin a cewa arzikin mutum sai ya riske shi ko shi mutumin ya riske arziki sai sun gamu da juna ya tulubuhu hasisa yana nan yana neman shi ba dare ba rana ko ka riske shi ko shi ya riske ka ba za ka mutu ba sai ka cinye arzikinka sannan yana nuna halascin idan ka tsinci wani abu wanda yake tafe wanda yake bayi da wata daraja ba za ka iya amfani da shi wanda ba a tsammanin me shi ya biyo sawu akwai abin da a ɗabi'ance al'adance wanda yadda shi ta yi ba ma zai gane ya faɗi ba ballantana ya biyo sawu kamar yanzu ka tsinci kamar dabino din kullum naira hamsin kaga zai wuya ka ce ga wannan kuka yana dabino na misali ko ka tsinci ko sai kwaya ɗaya haka a irin wurin abin nan shan ruwa ɗin nan ko ƙwallon mangwaro kwaya ɗaya ko makamantan abubuwa ire-iren waɗanda kaga ya bambanta da dubu hamsin dubu talatin ko tara man atamfofi a cikin daka kaga ya bambanta wannan masu ya su biyo za su biyo sawu za su ci giya amma wancan mai shi ba zai ci giya ba ko warin takalmi warin takalmi ne da yake adi suke tsinta ko tsohuwar buta za ka yi tsinta ka san masu shi halama sun mayar ne da sanin su to babu laifi wannan kana iya kasanta Allah ne ya baka ya shiga cikin arzikin ka za mu saurara nan insha Allah saboda tsawon lokaci da Allah kan darasi na gaba sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله